نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a dai kasa da ita a da ta lamba da yanzu yau muna takwas ko? ko tara ne ko muna tara ga watan jumadal akhira hijira nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 da arba'in da bakwai wanda ya dace da shirin da da takwas ko da tara ko? shirin da tara ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin arrahikul maktum littafin tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne karatunmu na nawa kenan karatunmu na biyar mawqiful arabi wa aqwamuha matashiyar karatunmu shi ne wato mawqiful arab inda larabawa ke zanne na ne larabawa ke zanne mai za kawo maganar laraba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba larabi ne a nuna ma inda dangin shi suke zaune inda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tasa. A nan Allah ya yi koshi, a nan ya kira mutane zuwa ga addinin Musulunci. Wa kuwa muha da kuma mutanen larabawa, mana ƙabilunsu, al'ummominsu, su ma laraba al'ummomi ne, kamar yadda muke ganin kan al'ummomi haka su ma suke al'ummomi. Amma ba haushe gaga ai, al'umma ce, ko al'ummomi ne cikin bahaushe, ba katsine, ba gobiri, ba zambari, ba are, ba gube, ba kurhoyi, don hausawa ne, ba katsine, ba kane, wane ne ko? Ba sakwace, ba adari, duk amma dukkansu, hausa ke tara su, to laraba ma haka suke, akwai ba laraban da in yana larabci sauran laraba sai sai ta jin wani irin larabci ne yake mara daji. amma kai da ke waje sai ka yi dibin ba wani bambanci kamar shi ma wanda ba ba ba haushe ban ya shigo hausa sai dibin duka dai guda ne da ba ya bambanta mun zo da mun zaka wanda ba hausar shi bace yana dai shi ana mun zo mun zaka bai san meye bambancin ba ko ba haka bane to laraba ma haka su su ma akwai masu daɗin larabci akwai kuma wanda larabcin nasu yana da daɗi amma na wasu yahi nasu daɗi wadda za mu ganin waɗannan mutanen al'ummomin nasu inna siratan nabawiyya lalle sira ta annabi sallallahu alaihi wasallam ala sahibiha ya tabbata akan mai ita shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam as-salatu tsira wa salamu da aminci hiya ita tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ilhaƙiƙaci a bisa haƙiƙa ibaratun magana ce anir risalati wadda take nufin saƙo idan aka ce sira annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kama ana gaya maka saƙo ne allati wadda hamalaha Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam ma'ana saƙon da manzala ya ɗauko daga wurin Allah ilal mujtama bashari ya zuwa al'umma ta mutane shi ne sira mai ake ce mazira saƙon Allah da ya ba annabi sallallahu Alaihi wasallam ya kawo mun shi ne sira gaba ɗaya ana maka magana yadda annabi sallallahu Alaihi wasallam ya rayu ne har zuwa rasuwar shi wanda kaga komai kuma addini ne duk abubuwan da za a gaya ma game da annabi sallallahu alaihi wasallam na addini ne ake gaya maka yawa to kenan sakon Allah ne manzancin da Allah ya turo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi zuwa gare mu shi ake ce masira a dunkule qaulan ta hanyar magana abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma mutane filan da kuma abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata wa tawjihan da kuma karantarwa fuskantar da mutane dora mutane bisa hanya ta kwarai wasu lokan da kuma ainihin ɗabi'antuwa da halaye masu kyau. A dunkula wannan shi ne abin da ake nihi da sira da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Magana da aiki da kuma karantarwa da kuma aza mutane bisa ɗabi'a ta ƙwarai. Wa qalaba biha da ita ce annabi sallallahu Alaihi wasallam ya juya mawazin alhaya, ma'aunai na rayuwa. ma'aunin rayuwa duniya shugabanci ba shi wane ma'aunin rayuwa a wurin mutane ba abinda mutane suke kallon rayuwa shine a ce kana da kuɗi ko kana da matsayi ko kana da girma ko kai shugaba ne ko wani abu shine rayuwa kawai a wurin mutane to da wannan manzanci na nabi sallallahu alaihi wasallam wannan sako da yazo da shi daga wurin Allah to sai manzo Allah ya canza mu mutane tunani musulmi waɗanda suka fahimci addinin kuna ganewa ku da ita wannan sira din ne rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da ita ya canza ma'aunai wanda mutane da su suke auna rayuwa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi talaka amma kuma ga irin matsayin da Allah ya bashi Allah Allah ya kai shi matsayin da babu wanda ya samu irin shi ya samu mabiyin da tun da ake duniya ba a taba samun wanda ya samu mabiya masu yawa irin na shi ba a gada an sake abin ba kudi ke gare shi ba ba sarauta ke gare irin ta 'yan duniya ba yana da sarauta shi sarki ne ya fi kowa amma kuma in ka zo ka gani alamomin sarauta wuri shi da kenan kaga da wannan rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza ma'aunan da mutane suke auna rayuwa da shi cewa an kaga mutum na da a rayuwa to sai yana da wani abu shi kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce alam yajidka yatiman kagan Allah ya same ka maraya ba uwa ba uba ko da kai wasu yin shekaru yana karami to tun ma ba a haife shi baban shi ya rasu ko da aka haife shi baban shi ba a duniya amma kaga duk da haka nan maraicin shi bai hana shi mi ba yana samun ɗaukaka da shugabanci dama ba haushe ce in ka ji maraya kawo rago ne Allah ya samu dace babaddala to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza ya hurhura makana sayyi'ati bagiran abinda baya da kyawu mugun aiki alhasana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo mai kyawu a wurin duk wani abu da baya da kyawu manzo Allah ya gusar da shi sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo musu mai kyau irba billati hi ahsanu sayyi'a Allah ta'ala ce ka tunko da mummuna da abin da yake mafi kyawu to haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya canza ma mutane dabi'u mara kyawu daga shan giya ya ce ku koma ku zan kishan ruwa ku zan kishan kunu ku zan kishan horau-horau ku zan kishan limu abubuwa ne su waɗannan halar ne amma giya haramci kuma me yasa saboda tana gusar da hankali tana mai da mutum mahukunci saboda haka annabi sallallahu alaihi in ya hurhura ma to sai ya kawo ma mai maki da ya hana zina sai ya ce to a zan ki aure kuma auren Allah ya halatta muku mata guda hudu kaga an musanya musu sata maimakin sata manzala ya ce ku bar sata sata ba ta da kyawu saboda kayan mutane ne kake dauka ba da sanin su ba ba da hakkin su ba ba da yardar su ba maimakin kai sata je gona kai noma a biya ka ku je kai noma ka jira lokacin da za a yi girbi ka samu albarka a gona sai ka samu kuɗi ko ka je kai kasuwa ko ka je kai aikin ƙarfi amma ka saci kayan mutane to duk dai wani abu mara kyawu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hurhura ma al'umma shi da mai kyawu wa akhraja biha nasa kuma wannan manzanci din da shi dai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hitar da mutane minan gulmati daga dufai na kafirci da shirka da munafurci da zalunci da keta da bakin ciki da duk wani abu da bai da kyau duk wani abu mara kyau duhu ne ilan nur sai ya kawo su zuwa ga hasken musulunci da imani da kyautatawa da girmamawa da karramawa da sanin ya kamata duk da manzanci ne sallallahu alaihi wasallama ya waɗannan abubuwa wa min ibadatil ibadi kuma da manzancin shi sallallahu alaihi wasallam ya fitar da mutane daga bauta ma bayi ila ibadatillah ya zuwa bauta ma Allah subhanahu wataala ta mutane suna bautan mutane suna bautar bayan Allah suna bautar duwatsu duwatsu ba bayan Allah bane in kullum man bis samawati wal ardi latir rahmani abda kowa bawan Allah ne mutane su suna bauta ma itace suna bauta ma duwatsu suna bauta ma ruwa wuta suna bauta ma rana wata taurari duk wannan bayan Allah ne Allah ya ce duk wa shi gaba daya Allah ya aiko ni ne dan in raba ku da bauta ma bayi zuwa bauta ma Allah shi kadai saboda ka yin zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yawancin mutane duk bayi ne ba diya bane manzo Allah ne ya maida su iya ya samu musu cikakken yanci daga Allah subhanahu wata'ala hatta adala har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daidaita khattat tarikh hanya ta tarihi da ba daidai take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maido ta daidai layi na tarihi aka samu tarihi mai kyau na al'umma wa ghayyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya hurhura ya canza majral haya magudanar rayuwa yadda ake gudanar da rayuwa manzala ya ce to yadda ake gudanar da ita dinnan ba daidai ba ya soya mata hanya fil alamin insani a cikin duniya ta bil adama duniya ta dan adam yadda ake gudanar da rayuwa babba babba ne ko miye shi kenan karami karami ne ko miye sai an hukunta shi kaga wannan ai ba rayuwa bace mai gaskiya shine mai abu duk gaske ka an baka da komi ƙarya kake kawai manzo Allah ya zo ya ce a mutane dukkan su gaba daya kaman abin nan yatsin yatsin mashaci suke duk dai suke babu wani wani kasan mashaci zaka ganin yawa duk tsawon su daya saboda haka mutane a wurin Allah haka suke kawai wanda yi su daraja wurin Allah shine mutumin kirki ba wanda yake da kuɗi ba ba wanda yake da makami ba wanda yake mutumin kirki yana biyar doka Allah ba wurin Allah ya fi kowa daraja don kana da kudi baka da mutunci wurin Allah aikin banza ne don kana da makami baka aiki da makama wurin tausaya ma waɗanda kake shugabanta aikin banza ne amma in kana da kuma kana bin dokan Allah subhanahu wata'ala ciki shikenan kai ne mai daraja wurin Allah inna akramakum indallahi atqakum Allah ya samu dace amin wala ya timmu ba ya cika ihdaru hararowa hadhihi sura hararo da wannan hoton ar-ra'i'a ma'ana wannan hoton na tarihi annabi sallallahu alaihi wasallam ba yadda za a magane shi da kyau muna ganewa ko illa ba'da al-muqarana sai bayan hadawa sai bayan muqarana shine ka kamo wannan ka kamo wannan shine qiran wa huwa lahu qarin yake ce mu muƙarana kuna ganewa ko a ɓangaren bahasi na addinin musulunci akwai abin da ake ce mu muƙarana muƙaranatul adiyan ka ɗauko musulunci sai ka haɗa shi da yahudanci cikin jami'i yana wannan ka zo ka yi bincike a baka baka shahada ko ta majistar ko ta doktora ko ma ta lisans ba sun ka da za ka yi na ƙarshe na makaranta sai ka ce so kake ka yi magana ka kwatanta da musulunci da yahudanci wane ya yi sai ka ɗauke wani ɓangare ka ce zamantakewa yadda musulunci ya koyar a yahudanci ya yaki in ka kawo na musulunci zai kawo na yahudanci da kaga na musulunci ya yi saboda akwai kaza ciki akwai kulawa akwai kaza ko ka da musulunci da nasaranci kiristanci ko musulunci da buzanci akwai addinin buzanci ba buzaye ba mutanen indiya da mutanen China addinin Buda sai ka hada ko addinin Majusawa ka hada tsakanin shi yake ce muqarana ko kuma ma ba cikin addini ba sai ka zo ka hada tsakanin malaman fiqh sai ka ce da mai risala da mai iziya kake so ka hada ka hada abin nan littattafan nasu inda suka yi daidai da inda suka sha bamban da wanda ya iya bayani da sauransu ko kuma ka doki malaman tafsiri tsakanin ibn kasir da ibn sharif sai kana son tsakanin ibn sharif da ibn ibn kasir wajen shekara 400 ne tsakaninsu to kana so ka hada tafsirran nasu ka ka ga wadaihi kowa yana magana da zamanin shi ibn kasir ya zo shekara ta 700 shi kuma wannan ya rasu shekara ta 300 da wani abu duka hada su ko tsakanin ibn jarir da wani malamin tafsiri na zamanin nan wanda ya rubuta littafin tafsiri sai kai muqarana shi ake ce muqarana hadawa ka hada abu guda biyu ka hita da sakamako cewa wanda ya dara wani wurin kaza shi kuma wanda aka dara shi ma ya dara wani din wurin kaza to shine malai yake cewa haka din ba zai cika ba illa ba'dal muqarana sai bayan hadawa bainal bi'a tsakanin bi'a wuri allati sabaqat hadhihi risala wuri wanda ya gabaci wannan manzancin na annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana yanayin da aka yi dacen gabanin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wa baina ma alat ilayhi da kuma tsakanin abinda ta koma zuwa gare shi ba da bayan manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ba za ka gane muhimmancin rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ka koma can baya kayan zuwa annabi sallallahu ya mutane ke rayuwa in ka karanto can to sai ka zo ka karanta mi rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai gane lalle Allah ta'ala ya kawo mu mutane alheri da manzo Allah kuna gane ku umala yace wa hada wannan bayanin yaqtadi yana hukunta ko yana bukata duk ma'anarsa daya taqdima gabatar da fusulin faslillika mujaza gajeru takaitattu an aqwamil arab dangane da mutanen larabawa al'ummomin larabawa mana haka din ba zai ba zai tabbata ba sai mun koma baya mun karanto al'ummomin laraba da al'adunsu da dabi'unsu sannan za mu gane shin da dabi'unsu da al'adunsu da shari'ar musulunci wa yahi shine abin da malam yake nufi wata ƙaurata da kuma faɗaɗa su da cigabansu da suka yi shi ne tsawar cigaba ƙwablar islami gabanin zuwan musulunci yaya laraba suke kuma ya cigabansu yake kafin azinin da addinin musulunci ya zo cigaban da ke gare su da da musulunci ya zo baya suka ci koko ƙara yin gaba suka yi duk wannan za ka gani cikin me a cikin bayani game da su wa an tarihil hukumati haka ma sai an yi bayani an gabatar da tarihin hukumomi waɗanda aka yi can baya wal imarat da kuma ainihi sarautoci hukumomi da sarakuna waɗanda aka yi can baya sai a haɗa su a ga da shugabancin annabi sallallahu alaihi wasallam da nasu yaya wannuzumil kabaliya da kuma tsare-tsare na kabilu tsare-tsare al'adu irin na kabilu kowace kabila ka san da irin al'adarta ko? yawwa kowace kabila tana da al'adarta kowane mutane suna da al'adunsu su shage ci ma'annuzumu nuzum tsare-tsare shirye-shirye alkabaliya na kabila allati kanat waɗanda suka zamanto sa'idatan su ne suke shugabanci lidalika zamani a cikin wancan zamanin wancan zamanin babu wani littafi da ake bi babu wata doka da ake bi sai dai al'adun kawai kuma al'adun mu kaza ne al'adun mu ita ce kaza kuma shi kenan ta zama dalili ta zama hukunci inda babu wani addini da ake bi babu wani annaba da suke bi rayuwa kenan kawai to duk za mu ganin a cikin waɗannan babubbuka da za su zo za mu ga yadda aka kawo al'adun larabawa yadda suke shugabanci da yadda suke gudanar da al'adunsu. Ma'a suwari tare da waɗansu hotuna, minar diyanati na bayanai na addinai da aka yi wancan lokaci yaya ake gudanar da addini shi da adamu ba ya rayuwa sai da addini ko ya ce ba ya sai ka gan shi yana yi ko ya ce bai yarda da addini ba sai ka gan shi yana wani abu in ka ce mai to wannan abu menene ta ce ra'ayin shi to shi ne addini dan adam bai iya rayuwa haka kawai ko ya ce babu Allah sai ka gan shi yana yana biyo wani addinin ko da shi ya tsara ma kanshi mutum ba ya zama haka nan babu aiki addini dole sai an yi shi ko mutum ya yarda ko bai yarda ba wal milal da kuma aqidu na addini sune milal jami'i na milla millata ibrahima hanifa wan nihal da kuma dai duka dai kungiyoyi ne na addini ko waɗansu abubuwa cikin addini ra'ayyuka na addini su ake ce ma nihal jami'i ne na nihla wal'adati da kuma al'adu al'adu su ne abubuwan da wato an san su kawai su ne yanayin da mutane ke rayuwa a kansu ake ce ma dama al'ada larabci ne ba hausa bane abinda mutane suka yi sabo a kan shi ya zamanto kamar mi ya zamanto ma kamar hukunci tsakaninsu muna ganewa mai misalin al'ada al'ada ba mai gare ta cikin ilimin usulul fiqewa tana da muhimmanci menene misalin al'ada yau misali kama abinci al'ada ce abincin kari abincin rana abincin dare aje gemu in mutum ya kai wasu shekaru za ya zage mai a zuwa yi taro yanzu magana ɗai ke gare shi ba ya ƙara magana biyu to al'adu haka suke iri-iri ruwan za al'adamu a al'adamu babban mutum ko ƙaramin mutum ma yana jin nauyi ya yi iska cikin mutane ko in ka yarda iska ya kubce ma cikin mutane to sai ka daɗe baka yi huska da su ba kubcewa ba da gangan ba kubcewa abin yi ba yadda za ka yi to sai ka daɗe baka zo wannan wurin ba kai ta ɓoyo wasu mutane mutanen asiya cikin harami za ka jin babban mutum mai gim ya shekarar saba'in ko tamanin yana ta yana tusa cikin masallaci bir yana ta yana ba ruwan shi wayan wanshi ba su mai dariya sai dai ku makake ku yi ta kalla amma abin dariya ne ko ba ruwan shi hada rawani ya yaba rawani nan sama yana ta tusa yana ta yana ba ruwan su ko kaga su wurin su ba komi bane al'ada kenan wasu wurare ba a kari da sahi ƙarhe takwas ba a cin abinci ƙarhe tara ba a cin abinci ƙarhe goma ba a cin abinci sai an kai sha ɗaya sannan a yi kari abinci kuma ƙa'ida sai bayan la'asar ake cin abincin rana ba wanda zai ci ma abinci bayan asawar sai da la'asar sai bayan la'asar sai an yi sallar la'asar zai ga mutane na ta na ta cin abinci cikin gidaje ko na saidawa kamar su dan haka take kaga wannan da al'ada ce mu kuma nan wurin mu wani ma bai kibatun shida da rabi ya samu abinci ci ko ba haka bane tun kare shida in kaga abinci ci za ka saboda dama wanda ka kwana da shi ba wani mai gina jiki ba tun cikin dare da ba da ya rarraki ya zube ke za da muka yi zama su gidan akwai inda ake sai da abinci sai sha ɗaya ake sai da abincin amma saboda mun gane abincin tun bakwai akwai shi ya mace ce mu ba mai wannan rayuwa ba mu saba da ita kan mu je mu biya kuɗi a ba mu ai ta kallon mu ƙarfi bakwai mutum na kariya ai ta kallo har lai kowa ake ana kallo don ba mai cin abinci wannan lokacin ba mu ko ba mai iyawa sai ka gadi idanunmu sun wada ka yi sha ɗaya kuma karatu za a yi makaranta za ka shiga aji tun takwas sai sha ɗaya za a yi doku kuyi kari amma za a baka ruwan shayi ruwa kawai kamar wanga shayi ba madara ba biredi ruwa kawai shi ne za ka ɗan rike ciki a zuwa wannan lokacin wannan shi yake ce mala da da abinda mutane suka yi sabo da shi ya zamanto kamar ma saba mashi ba daidai ba ne ko ba haka ba yanzu sudan al'ada ce kawai ka kwashe iyalinka da dare ku je ku ci abinci da matarka da ɗiyanka gaba ɗaya duk ku je restoran ku ci abinci ba wata bariki ba ce haka nan ne in ka je ma ka iske iyalai da yawa daga sanin sun idan ba wani abu ne da za a ta dimi ba amma yanzu kai kwashe matarka da ɗiyanka ku ta yi restoran nan garin iyaka a ce ma dan bariki ne kawai barikin ka ta yawa kuma kai ma ba za ka yi dore haka nan da gidanka da wadatarka da komi amma ta yi a sai abinci ba al'adu haka suke wasu ma laraba suna da irin nasu wata kalid da kuma gadin gadin abubuwan da aka gada waɗanda uwaye sun yi iya na gadon su waɗanda uwaye suna gadon kakanni haka takalid so ake ce ma takalid wal awda'i siyasiyya da kuma al'amura na siyasa su ne al'auba al'amuran siyasa al'amura na jagoranci da shugabanci wal ijtima'iyya da kuma al'amura waɗanda suke na rayuwa ta yau da gobe na zamantakewa shi ake cima al'auda'i ijtima'iyya na zamantakewa tsakanin miji da mata tsakanin uba da 'ya'yan shi maza ko mata tsakanin abin da mutanen unguwa yadda ake zama tsakanin makwabta za a gani cikin mi yadda laraba suka rayu suka yi zamantakewa tsakaninsu ya makwabci yake da makwabci akwai haɗin kai akwai dunkulewa da jina ko ko baran-baran ake ko harka gaban sheki kamar shekarun bayan da ake nan makwabci da makwabci kamar ‘yan uwa ake. Yanzu in kai ni baka ga makwabcinka ba yanzu ba ruwanka da shi, in kai ni baka gan shi ba, ba wata da baka cewa yau ba mu gaisa ba. Sai in an yi katari za ka shiga shi ya hito ko kuma kai za ka shiga shi ya hito, ko kai ne ko shi za ya shiga kai ka hito. Abuwa ne, yau ba mu gaisa ba shi kenan. tsakaninku da shi kenan ba a zowa a aza kusheru ko a shinye da tabarma irin na mutanen da a yi ta hira ya ga majalisar kama tana wata unguwa shi ma tashi tara haka kowa za a yi ta yi shi mutanen da aka duk zama ake wuri guda abinci ma tare ake ci yaya ma tare ake hada a masu kayan sallah ko a ko a yi masu kunguli tare abubuwa daidai sun tashi makwabcin ka bai tashi zai aurar da ɗan shi ko da ya shi ka sa mai idanu kana ta kallo amma ka zanki tunanin mun ga yadda za a yi kaga an daura aure ba a ci komi ba ka ce kare banza da ba mun san ba ne dadi kake yi mutanen da duba su da wannan abubuwan duk za a kama a ruwa ma juna asiri to shi yake cewa al'amurin ijtima'iyya al'amurra na zamantakewa wal iqtisadiyya da kuma al'amurra na tattali tattalin arziki ya larabawa suke tattalin arziki ya suke kasuwanci suna da banna ko suna tattali matsakaitan hali gare su ko a kawai banzatar da abin suke yi duk za mu gani insha Allah wa qad khassasna malai yace mun kebance li kullin ga kowane daya min dalika daga wannan hadal baba mun kebance mai wannan baban mana da waɗannan al'amurra kowane yana da baban shi da za mu gani wa ilaikum tilkal fusula mala ya ce to ga waɗannan ilaikum ma nan shi ne kurike ismul fa'il ko ismul fa'il ilaikum kamar ka ce huzu ya ka ce to ilaikum ku karbi tilkal fusula waɗannan fasalillukan da za mu yi bayaninsu. Mun gane ku? Mawuƙi wa larab, wurin da laraba ke zanne shi ne mawuƙi, makan wuri, ana cewa makan ana cewa mawdi'u ana cewa mawqi'u duk ma'anarsu guda daya wurin larabawa to me ake ni da kalmar larabawa mala yace kalimatul arabi kalmar larabawa tumbi'u tana nufi ne tana bayani ne tana bada labari tumbi'u anis sahara dangane da hamadodi sahara jami ne na sahara'u sahara hamada mana ita kalmar ta larabci ta al'arab ma'anar ta sahara dajin daji mai hamada walƙifar da kuma dazuzzuka masu duwatsu waɗanda babu ciyawa ciki ba shirka ciki akwai dajin da ba sahara ba ne tsaunuka ne kawai ko ba haka ba dazuzzukan laraba ko dai ka same shi haka rairayi ne ko kuma ka same shi tsaunuka ne kawai to shi ne ma'anan kalmar larabawa ɗin su laraba kalmar ma'anarsu shi ne daji mai san saboda dajin suke zama a wancan lokacin wal ardil mujdiba kuma tana nufin wato ƙasa wadda take busassar ƙasa ƙasa marar ruwa shine al mujdiba allati wadda la ma afiya babu ruwa cikin ta wala nabata kuma babu ciyawa ce kaga zaka ganin dazuzzukan larabawa ba za ka yi kilo hamsin ba za ka ga ciyawa ba ta gudu ba ciyawa ko ba za ka ga ruwa ba ko na tafki ko na gulbi kawai daji ne ya amma kuma kana ga duk da haka sun yi ko iya rayuwa Allah ta'ala ya taimake su da irin wannan ƙungurmin dajin da Allah ba su Allah ba su rayuwa ingantacciya komai akwai Allah ya su da zuciya da kishin wurinsu lalle sun sun rayu kamar yadda kowa ya rayu ko kuma yadda yadda kowa ke rayuwa ma babu wani abu da za ka nema cikin su ka rasa komi akwai na moriyar rayuwa na jin daɗi komi kuma ba na ake yin shi ba tsaye ake a ɗauko shi daga wani wuri suna da zuciyar wani kuma an wadatar da kowa babu wani abinci babu wani ɗiyan itace wanda za ka ga wani na so talakawa talakan da baya daga ga yana son ya samu wannan yana abin nan yanzu in su ne kama wannan bananar da ake ta yawo da ita nan kowa da ta ishe shi amma yanzu kaga ba kowa ta ishe shi ba banana wannan tamu wannan mai arha da duddun bugun sai a ce ma dala saba'in dala sattin amma talaka yana kallanta yana kallanta yin masara wanda za a yi sai ciki ya kamata yadda muke nomanta a ce duk dinan ta ishe mu duk in ta wuce kawai ka san ɗazu ma ka sha ta jiya ma ka sha ta shi kullum ma sai ka sha su laraba Allah ya taimake su da wannan babu wani ɗiyan itace da za ku dinta da shi za ka ganin balarabe yana hararen shi yana kan sharabin shi da shi babu shi tare da cewa ba in ba a noma wurin su sai an tai wata ƙasa a sau shi amma kuma an ga shigo kasu ido ga shiga shi nan wani za ka ganin telan guda an ciko ta da lemu domin jiya ce na sai da hari kawai ya ce da Allah ta wanda aka gani a ba an kulla guda bakwai ciki cikin wani dan buhu haka duk wanda aka gani a ba shi kawai telam an ciko ta da shi kawai ta rabawa gobe ka ka gale muka ce ko ko banana ko abarba ko wani abu duk kayan marmari wani mare yanzu zaka gani ya sa a raba mutane kawai cikin dan sashen nan dan dan fakin nan nashi ai ta rabu Allah ya sa mu dace. Waƙad utlika hadha al-lafz lalle an wadu wannan lafazin wani lafazi kenan na kalma al-arab shi wannan lafazi na larabawa an bade shi mundu aqdamil usuri tun mafi dadewar zamani ala jaziratil arab akan yankin larabawa mana inda larabawan ke zanne tun can da can tun mutanen warko ce ma wurin ake mi al'arab sunan wurin al'arab kawai da daɗewa kama utlika kamar yadda wannan kalma aka faɗe ta ala ƙaumin akan mutanen da ƙatsanu tilkal arba suka zamna wannan ƙasa ɗin wadda take busasshiya kenan wurin ana ce mai arab su ma mutanen ana ce musu al'arab wattakhaduha kuma suka dauki wannan wurin watan mautinan lahu mazauni ne kasa ce gare su muna ganewa ko muna iya ci gaba ko mu tsaya sabon karatu wa jaziratul arabi jazirar larabawa me jazira shine tsibiri da Hausa ko yanki yake ce ma jazira to wa jaziratul arab yankin larabawa wanda zamu magana kansu ba larabawan duniya duka ba larabawa dai inda waɗanda suke dangi ne da makwabtan dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su ake ce ma jaziratul arab kamar makka da madina da jidda da ta'if da sauran garuruwan da suke nan kusa su ake ce ma jaziratul arab to ita jaziratul arab din yankin larabawan da zamu magana kansu yahudduha yana iyaka da su shine yahudduha garban ta yamma idan yake iyaka da yankin laraba ta yamma al-bahrul ahmar jan teku bana tekun maliya nan yamma tekun maliya shine ni shi ne ke iyaka da yankin laraba ko da ka ketare shi na za ka zuwa jidda za ka shiga yawwa shi ne ma'ana wannan wa shibhu jazirati sina'a da kuma tsibirin jazirar sina'a shi kuma wannan arewa ne maso gabas na ƙasar misra shi ake ce ma shibhu jazirati sina'a muna ganewa ko abin nan arewa maso gabas da misra ta ma tana iyaka da yankin larabawa duk ta ina duk ta yamma ne don an kalla abin yamma ne yawwa wa sharkan gabas kuma inda yake iyaka da jaziratul arab al-khalijul arabi tekun fasha shi ne shi yake ce mami al-khalijul arab tekun fasha mun san tekun fasha ai ko tekun fasha shekaru 30 da suka wuce kusan kowa ya san shi kuma wancan lokaci an yi yaƙi wurin tsakanin saudiya da da kuwait da saddam an yi yaƙi kusan bbc kullum sai ta ce tekun fasha an yi kaza tekun fasha an yi kaza har ma majalisoshi nan garin da ya sai ka sunansu tekun fasha wancan lokaci saboda abin kusan kullum waɗin shi to shi yake ce alkhaliju alkhaliju shi ne teku suna ne daga cikin suna albahar ana ce mai albahar kuma ana ce mai alkhaliju ko kuma akwai yanki nan gabacin gabacin duniya nan gabacin mu da ake ce ma al-Khalij shine kamar Saudiya kamar Kuwait kamar Qatar kamar Dubai Oman Bahrain waɗannan garuruwan masu arziki wanda cikin Laraba sai kowa kudi to ake ce ma al-Khalij to ake ce ma kasashen Khalij kasashen tekun Basha dole kasashe masu kudi wanda ba talakawa cikin su in kaga talaka zuwa ya wurin amma ɗan wurin da yawa talaka waɗannan ƙasashen mai saukin shiga cikinsu dama ita ce saudiya ita ma saboda akwai harami guda biyu akwai makka da madina shi yasa suke da saukin shiga dole a barka kaje ka yi ibada amma kuwait dole sai da dalili mi za a kai ka sun yi saudiya samun kuɗi shi yasa su ba a shiga su dubai dole zai me za ka taya kai sai da dalili ko kaya za ka taya sai to sai a baka bisa a wata haraka za ka taya ka dibo wani kamfani sai a baka amma haka kawai kuma da ka kare dole ka juyo maka za ka shiga tara to su ake ce ma alkhalijul arab tekun fasha wa juz'un da kuma wani bangare min biladil iraq daga cikin garuruwa na iraq aljunubiya waɗanda suke gusum kudu wasu garuruwa daga cikin garuruwan iraq na gusum su ma suna iyaka da ina suna iyaka da jaziratul arab wa januban idan kai gusum kuma gusuncin jaziratul arab din inda yake iyaka da ita bahrul arab shine tekun larabawa shi kuma wannan tekun saboda larabawa lokacin shekarun bayan can da can kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi kowa unhwani da shi domin hitar da kaya da kawo kaya cikin kasashen su shi yasa saboda sun yi kowa shiga teku sai aka sa aka sanya mai suna ma tekun larabawa muna ganewa ku alladhi wanda huwa imtidadun shi karawa ne li bahril hind ga tekun indiya ma'ana yana tahowa ne daga tekun indiya ƙari ne nashi ayyai so nan yana makwabtaka da jaziratul arab wa shimalan in kai arewa kuma ka kalli jaziratul arab ta arewa biladu sham garuruwan sham su ne suke iyaka da jaziratul arab wa juz'un da kuma wani bangare min biladul iraq daga cikin garuruwan iraq duk suna iyaka da ina suna iyaka da jaziratul arab ala ikhtilafin akan sabani dake akwai fi ba'd hadhihi al-hudud a cikin waɗansu waɗannan iyakoki ɗin waɗannan iyakoki da aka waɗi na gabas da na yamma da na kudu da na arewa ba ya ce akwai waɗannan saɓani kanan ciki haka ma'ana bambance-bambance wato ƙaddar to hilin wato ƙaddar misahatuwa ana ƙaddara hilin hilin jaziratul arab ma baina miliyon mil murabba abinda ke tsakanin wato miliyan mil murabba'i wadda tsawonta zai kai mil murabba'i miliyan ɗaya muna ganewa ku akwai awo da yake na abin nan ku na mil kamar yadda ake cewa tsakanin iyakar nijar da najeriya daga kamba zawa zawa difa ya kai wajen kilo dubu da wani abu ko to irin haka nan shi ne mala ya ce wato ƙaddaru misahatuwa misahatuwa hilinta shi ne misaha ilin jaziratul arab ana kaddara shi da tsawon miliyan guda ɗaya mil miliyan ɗaya murabba'i tun daga tsakanin haka na ila salasu mi'ati alfin milin murabba ya zuwa mil dubu ɗari uku shi ma murabba'i ma'ana miliyan ɗaya da dubu ɗari uku tsawon jaziratul arab muna ganewa ko? tsawon wurin kenan tsawon wurin yanayin tsakanin makka da madina da sauran garuruwan da suke su ta'if su abin nan da can gabas su riyab waɗannan dai wajajen inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu a wannan wurin Allahu ta'ala alam bar mu bari haka karatun na da nauyi shi yasa na tsaya ina ta bin sha hankali abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure Allah ka yayi bara Allah ka samu gyara Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ka ƙara mana jagora da taimako a cikin wannan karatu da muke yi Allah ka sa yadda muka fara shi lafiya mu kare lafiya waɗanda suka ba da dama aka ƙara mu masallacin nan girma da su da mahaifinsu Allah ya saka musu da alkhairi mahaifinsu kuma da Allah ya mace gawa tun da dadewa Allah ya mashi gafara Allah ya mai rahama Allah ya ƙara mai albarka a cikin kabarin shi kuma Allah ya saka mai da gida aljanna kurar da suke taimaka ma addinin musulunci Allah ta'ala ya taimake su Allah biya ma kowa bukata Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci mara lafiya Allah ka ba su lafiya su lafiya Allah kara musu lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka da mu da su gida aljanna اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين